أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah da ma'aiki kuka cika shi kashi kai imanin nan guda shidda kuka yarda da su to ga abin da aka hana la tuqaddimu kar ku gabatar da wani abu ne ne lillahi wa rasuli a gaba ga Allah da ma'aikinsa abin da Allah da ma'aikinsa suka shi za a yi ba hawa ko wani abu wanda ba shi ba ku gabatar da wani ya ce wata ƙullaha ji tsoron Allah inna Allah lalle Allah sami ji ne ya ga wani kuma da alimin ya ce ne ya ce na malamin ya nan gudu kaɗan nazarin tsoron ya ga mutane da kuma wajen da'a nan sun kawo wannan amma wasu suna ga za su ɗaɗe kafu gabatar da wani abu zai la tsakanin Allah da mafi ya ce mabanda ma'anin aiki haini izinin mafi yau ba tare da izinin Allah da ma'aikin shi ba abin da suka ce. Wala fi shara'a addini. Wala fi shara'a addini. Wala cikin shari'o'i din na addini. Ai la fa'ta wa amran bin Allah wa rasulihi. Kashe da kakko yake wani al'amari tsakanin Allah da ma'aikin shi. Qala razi. Yawwa yace me qala razi yace. Wal asah annahu irshadun am. Wannan ba mutum kaɗai ba kaɗan ba aka faɗa ba. kamar su waɗanda suka ce wanda suka ce ta sauka a kan mujadala tsakanin abubakar da umar radiyallahu anhu inda da zai guna annabi wannan yana so a sarautar da wannan wannan yana so a sarautar a kan a yi iko a ƙarar mana hadisi a ta yi wanda kuma kaka a yake so tsakanin su to haka shi ya yi
يستمر كل وملأ مطلق
tana da kowanne kuma da wanda ya an gama ma da wani wannan zancen ana tsoron shi kan shi yasa da ce kaga nan sa nake ya samu wani wani da ya sa da ke to yake ya yi wanda zai mashi ya yi wanda zai na amanu ya ku wanda ku ba da gaskiya da Allah da ma'aiki la tu kaddimu ka ku gabatar da bane billahi wa rasuluhu tsakanin Allah da ma'aikin shi ku kawo wani abu ku sa ku gabatar da wani wata shara wata ƙulla ku ji tsoron Allah inna Allah lalle Allah sami'un mu'min alimun wanda yake masa yace ya ayyuhal ladina amanu allahu ya ku wanda ku bada gaskiya da Allah da ma'aiki la tarfa'u aswatakum kar ku daga muryar ku fawqa sautin nabi sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tazharu lahu bil qawli kar ku bayyana hada gare shi ku riƙa tankiya magana ɗaga murya ta jihar ba ta dubu ba kamar yadda shashen ku shi ke ɗaga shashi hira da kuke yi kana tillawa kana tillawa to ka kundurin ma'aikin Allah ba ka san wani mutumin bai ya iya magana ya tilla ana a nan sai ga nan ciki nan wani kuma bai yi to masu zai bayyana wannan za ta tsararru ne da zaune ta ba da kundi ba kamar shashin da shashin an ta abin a amalu aikin ku yake zubewa ba in kuna wannan wa an tun za ta shigo da alhaji da idan wannan laifin da kuke kuke ɗaga murya sama da shi to wannan yana zuba muku kuɗi domin sai mai hankali a kan ɗaga murya ko wani da a hankali to in okay
wakati
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
to wannan shi kuma nan Allah innan da zina kaga waɗanda suke da duduna asawatu suna so ɗaya muryar su inda rasulullah gurin Allah a gurin ma'aikin Allah kula ikan da zina in ta da ku wannan su ne Allah ya zarabtu su su ya ce ɗora musu tsoron Allah ya ce da ta ƙaga tsoron Allah wannan mutanen da hun maza fitattu ma'ajiran azim na da gare su gafara aljanna da lada mai girma ita ma wannan abubakar bakin su ne da aka ce ka a كأبي بكر وعمر وغيرهم to ممن كان يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم mm, kamar abubakar da umar su ma haka in za su yi zance da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me kuka ce eh kasa kasa a hankali a hankali sai na daga murya kaɗan daga a shi abin da kake eh sannan ce ga shi su ne wannan tsakanin karaugun hadisi da wannan to nan ma ya kasance su ne da to nan shari'a ce da yawa a kan wannan ko ina shari'a ce ya ce
الذين يكتمون أصواتهم عند رسول eh, wannan masu sauƙa masu sauƙa murya su gurin ma'aikin Allah
الله ulaika waɗannan zakatun أولئك الذين امتحن الله shi ne ubangiji shi ne Allah ya zarta zukatan su shi ne ya ba da labarin zukatan بالتقوى su da ya zarta tsoron Allah
لهم مغفرة وأجر lahum maghfiratun baya lahum maghfiratun suna da gafara wa ajrun azim da lada mai girma shi da nan da lafiya su ka ta yace innal ladina ha إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم to nan kuma wasu mutane a annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ka san mutum bayan sallah a dabar kowa yana so ya huta to su su su zo da da kawai daga nesa bayan gida suna ya muhammad ta halin na ji ko ta da ohun to ya muhammad fito fito ga mu mun su fito shi lokacin da yana so ya huta da jin tashin to kaga ana samun irin wannan mutanen ayyuka wani mai hutawa yana so ya shiga ya huta su kuma su hutu shi ba kuma abin wanda za a yi kai kawo ba kuma su fara mai zanci sama da wani sama a ɗauko nan su ɗauko nan an farci da wasu ne kuma zo ne da haka yi ba ha? Ana- ko a yanzu a nan ba yau ayin rayuwa ta samu Allah ya kuma ne
ba da kawai Allah zai to su ne su su su- daga nesa tana da wannan su ana shi ya huta sai aka ce إن الذين ينادونك من وراء الحجرات daga bayan gida masu kiranka suna ta kiranka ta so fito ka ji wani sai ya ce wannan aka sarrafa annabi ya hankali mafi yawanci da hankali ba su da hankali inda hankali ai shi ko ba a faɗa maka ba ko ba a faɗa maka ba ka ka matsa mutum ka tara shi wani ai ba da yana ba su suna mutum da bai sama wala ana hun sabaru da dai su wa'anda sun yi haƙuri sun ɗauki haƙuri a kasa kudu da ya zai haka wuce zuwa gare su ai na kana hirar da hutu da ya zama to shi ne ya hirar to amma sun yi an wuce ya wuce sun tuba Allah ya zafira da Allah ya zafira da ne wata ba da shi ke na haya ya wasu eh an faɗi an kai an wuce kai ashe rahama ne lokacin da ake tsawo الله غفور رحيم لمن تاب منه eh don tuba ka gani amma ta ba ci gaba da Ai, a nan Ubangiji ya ce ba su sani sai ba to layi.
ai kuma mutum malamin ya ce liman taba minhu da liman taba A nan yaya, nan magana Ubangiji.
إيه، استنى ما مالك مالك أول.
Ya, غفور رحيم لمن ita wannan ayat da ba mana فهو ده بيتوب بقى يعني Allah ya ce ba su sani ne. Saboda na ce, إن الذين يبدون الصالحات تتقيت لسعتين shi ne Allah ne. Shi wanda لا bai- تقيت لسعتين bai san ya aikata ba.
ai ba sa kawai ne أي لوكتين.
ana ka- karatu لا تقيت إذا تبقى أنا تبقى بلا ثلاثين tambaya ce نعم
yanzu yana cewa inna ladina yaquluna aswatahum ta takaitu akan sahabbai kadai ko kaga ba ba ka sai da ayyuka tana yi duk wanda yake babba da ko wanda yake da wani aiki ke ko kuma yana wani abubuwa to ba a so a zo a yi rubu ya yana waɗanda a cikin din da wa ake da wani to ba da kuma a kan wancan da take shi ƙur'ani yana aiki da lokacin da gabai ana aiki har gaba yana har wanda za su yi duk da kuma ta musu haka yanzu ka je limamin fito a yi sallah taso ka je ka kwanta kana barci fito yanzu ma akwai masu ƙazara kan halli mu to ko kuma ka je za ka yi a wannan da shi sai ta tilla mai ha ko da iya kuce to amma ka san ka zo kai a hankali ka haɗi kowanne ana aiki da shi yanzu ma akwai akwai ha akwai yanzu i akwai su ina samun ina karatun hadisa na sallallahu alaihi wasallam
to karatu kamar hadisai ne ke karanta na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne wanda suke saurari ko suke zama kamar su.
yawwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam in ana karatu kamar tsuntsu a kan kafaɗarka bakka so ya tashi haka ake da nutsuwa Eh,
ha?
eh, lalla.
eh a hankali suna da saurarawa suna saurara su yi zuci su ƙarifa jiya ne maka yi ma za ka da alifa Eh? wasu ai a dosu sai su tsara ba su saurara ba su ko hankalin sa wani guri, sai an ƙare kuma su da ya ce da ba na sa shi wani amma a aula abin da ya yi a saurara a ji a hankali in magana ce za a yi a yi a hankali in ne a hankali ce a yi da nutsuwa da ƙur'anin za a diba ba mu wani da shari'a ita ake dibawa ita ake aiki kullum ka yi aiki da maganar da aka wadda da ƙur'ani da wanda aka waɗawa ka yi gina wani ƙur'ani ha amma mutum nan kake bibi wakari to
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
to wannan ita ma ta tsafta ga wani ibn hukuma shi ma wani ne bawan Allah da wata ɗan wata ɗan wani waje ɗan wata unguwa ɗan ko wani gari suka ce a zo a rushe zakka annabi ya turo a zo a rushe zakka a kawo. to shi wanda aka turo basa shi ne tun zamanin jahiliya da su da kuma wani abu tsakani da zai zo sai tsinka ko mutane ne sai ja baya zuwa ya zo ta nan sun hana yana da tallafi ne kaga yana yawa shi ne sai kuma yana yawa sai yana ci ne kawai na da ya bi ba shi ke na ka ce to ta yaudara shi ke nan sai a ga ai yaudara shi ya je mutumin su kashe shi to shi da kaga aka yi bincike shi ne bayan mun san aka ce yayi wallazina amanu ko a innal ladina na
shi ne ya yi wani na ja
kun ja ko ba su fi
ya yi wallazi na amanu ya kuma wanda kuma da gaskiya da Allah da ma'aiki in ja a kun fasiki ne da bai in wani fasiki ne fita daga hanya shi ne nan fasikanci shi a nan ƙarya Eh, ƙarya. ba fasikancin da ake yi munan an ce fasiki ne to lalafi shi ne magana to wasu ba yace ba ta bayyano ku binciki bari can ya zo ya ce sun kiya sun goro da duk abinci da haka ne saboda ne abin da ake gudu an ka shigo kawai don kan ku je ku faɗawa mutane bi shahada kun ku san ba abin da aka yi a kan jahili in ku kuka faɗa musu ba ta su gudu ku waye da ni alama fa'alittum a bisa abin da kuka aikata na daga kuskuren wannan da mutanen na jini kuna masu da dama kuna wurin da amma ba ana kaji a ga ga ku bincika ku bincika ku walan واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
yace wa'alamu ku san fa ku san ku yi hankali wa an fi ku rasulullahi akwai ma'aikin Allah cikin ku sallallahu alaihi yana nan ku dan shi ma'aikin Allah yau in ku da a ce ya bi ya bi ku ni ka sun min al'amr a kowane al'amari ya bi ku da abin da ku hudu ya bi ku da abin da ku hudu wani labarin da wani kawo ya bi ku to za a nan ku ba ku yi ba ku yi ba eh tun da wani abin an samu za a samu kuskure saboda halin mutaka yanzu munan duka in aka hudu wani abu in a can aje a faɗi shi to ya samu kuskure eh sai wani magana ya ƙara ko da harafi ce ko kuma wani ya rage ha?
labari na baki da baki da wannan baki ne da mutanen baki da mutane sai an samu za a samu kuskure za a samu to to lokacin Ai, daɗi.
da ya bi ku ya ji في gani كثير من الأمراض ثم في جواد الغلاب ولكن الله سوى الله حبب إليكم الإيمان الله يا صنوك إيماني بقى. يا صنوك إيماني مو أن صنوك إيماني بيوا وزينه في قلوبكم يا أدن تدس يا كوت تاشا أتسلم كما وكره يا إليكم الكفر يا إيمكم كافر يا تولي كافر wanda su da fasikanci da gada da hanya wanda su yana da sabo duk an kare ne gudu ga aikin da Allah yi amma ruwan mu wanda aka wa haka wula ka hamura shi biyu wanda su ne shi biyu sabi tuna ala dini suna matabbata a kan addini fadlan فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
wannan fadlan fadlan min Allah da gurin Allah wa ni'ima da ni'ima ta sa wallahu lalle Allah alimu musulmi ne da shi hakimi da hikima zai wanda ta وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
ya ce da wannan kuma ta sauko a kan wani a kan wata annabi ya hayo jirki da aka yi yana ya hayo jirki sai suka wuce kan wurin turatun da yankin jirkin kuma ya zo sai kame hanci ya kare hanci ya nuna ne na shirin yi wani abubuwan da ya wani ya ce da tsarin jikin ne ya fi ya ko muka ya
Allah da ba.
tsarin jikin wanda ya yi kamshin jikin ku duk da kai da kai da kai da kai da kai ya yi taɓa na ce jikin shi ya yi tsari ya yi da kai ya na so a yi da kai Ana sa a da shi ne ya ce shi ne ya ce a wurin ɗaya da tsarin jikin idan ka ga wannan mai tare da nabi wannan mai so ya aiko su jama'a ke tsayawa wayan ɗa'ika tare idan jama'a biyu yana da yin yin da musulmi suna rikici rikici ya tashi ya ce da ne tutalwa su kanu
nan ba su da hu yawa ba su da hu bai na kuma su yi sulhu ku daidaita su ba bari ba tuna ba za a yi ba nan ne za a samu su ba kara ne da yanzu ne ba bai yin magana to sa gyarawa ake yi. ba in ba ga idahu ma adada uhura idan ɗaya kai tashin karan hanci a bisa nan to ba ka fi da mai ta da yi hatta ka biya ina amurka ku janyo hankalinta ku janyo hankalinta har dai ita wannan gudun ta koma a cikin al'amarin Allah Allah ta yi. to fa in fa'at in ta komo to shi ke ba su da rubai na rubai na kuma sai a yi sulhu tsakanin bil adal da adalci ba koma wajen wannan ba koma wajen wannan. wa qasidu ku yi adalci inna allaha lalle gaskiya ne Allah ya yubbin mutum yana son masu adalci yana son masu adalci masu adalci ba ku yi adalci kuma da adalci inna Allah ya yubbin mutum Allah yana son masu adalci inna malmuminuna إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
inna malmuminuna lalle mu'minai duk inda suke ihwatan yan kwani duk inda suke ba ya ka san mutum ba a duk musulmi ba sai ka san shi ba ka ga musulmi dan uwa ne eh ai ka ga lokacin nan can wannan hijabin ta ka da dubu ta shi dai kara da kai kara na ta dan kusan da ya tashi an taba yin wasu ya buge wani shi ya suka yi shi ya suka yi kenan ka ga yan musulmi cikin da suka dan wanka da shi kaka zalunce su kaka cuce su kaka ba ta rushe kaka ba su yi aslihu baina hawaikum ku yi gyara tsakanin wata kulla ku ji tsoron Allah da Allah ku turhamuna ko a jikin ya yi hulazina amanu يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
يا أيها الذين آمنوا يا كنكم بعد ذكر الله لما to na shara ɗaurin kan mutane su yi izini da wasu mutane ‘yan uwansu kashe su a sami kunu ya kusa su zama to khairun minu sun sun yi suma gurin Allah to wanda kai baka sani ba ya iya ko ba isi izini ko nan za ka mu ka nuna ne wala nisa wala mata min nisa da kuma mata a sami kunu khairun minu ya kusa su zama to yi yi gari wala kan yi an kusa ولا تنافسوا بالألقاب كفوا لكم شيخ سوناي سوناي نبرزا سوناي سكاني بإسا تير يا مغنى اسم سوكا سونا نفسكم من يا مغنى بعد بعد سونا ومن يتنقوا به ومن بكى سوى يتنقى يوا بكى بعد الإيمان suka ba da imani bayan imani lokacin da tun da musulunci ya zo kowa ya kira shi a cikin shi na musulunci sai dai alkunya baban wani ko baban wanci wannan ba ku ne amma ya kai wane ne wannan kaza wannan kaza suna da faɗin aika sunan kafiri wanda wannan duka ba ya ومن لم يتب wanda bai tuba ba a kan wannan ƙaula ga mun zalimu wanda su ne azzalumai ya yi wanda zina azzalumai
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم so ya ayyuhal ladina amanu yace ya ku wanda ku ba da gaskiya da Allah da bai yaji talabu kasira min azzan bin santi dukkan mafi yawa daga zato inna ba'd azzan ithm sashen da dole da shi abin da zaka zata sai da ba wala ta zata ki kafu da ki binciken mutane ne wani ne yake wani aikin ne yake a ina yake a cikin sana a cikin kaya a cikin shi ma dan shi karfi ina maka akwai kuma ne wanda mutane ai ba yi za a fitowa da su cikin auratun shi dan waye a yau shi dan waye dan waye
ba ya sauke kai ha wata ran Allah ma zai bari a ce lafiya mutum ya karba da kuma eh
kuma wani da rage yan iya can a jiya
ya saba wa ya saba wa ayar Allah kuma da kafa
ko kuma wani ne yake in an ce ka ai kaza to in an ce ai kaza ai kaza kai amma ina ruwanka da gaske wala ta tabbata kuma kan shashin ku zauna kawai a zamne a titi suna cin naman yan uwan su ba ta ya yi kaza ya yi kaza ballan tana yin gudun namun ba ka san ba mutum bai san ka ba ba ka san shi bai san ka ba sai ka ce barawo wani barawo ya yi sata wani ya yi kaza ko wani shi sa'a ce kaza daga an yi wani abu wai sai wani abu sai wani zai ce wani sa'a da na kare da na kare sai Allah kuma sa kowa abin da za ka yi a rena mutum ko shi za ka yi abin da kai kuma mutum na wani kake
yanzu a haka ne sai wannan ai shi ne haɗari haɗari ne babba a yi hankali ya ci gaba da cewa ai hibbu ahadakum a hibba a duk ɗayan ku da Allah yana so an yi a kuma da ana a hibba ne mutum yana so ya ci naman ɗan uwanshi da sarki ɗan uwanshi a mace ga shi ba ba wannan bai ci naman shi haka nan ɗanyi yana son haka nan ba a so eh haka da ke ce ku kowane wannan wani kuka so kuma ga kuna cin naman mutum eh wata ƙunda ku ji tsoron Allah inna Allah lalle Allah ta wa wa an su ba da wa magana ma wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu sahabbai sai yawa wani magana da wata magana sai wata magana annabi ya shige ya kan dauko suka fito da kasuwa da wanda ya samu shi da wani da ya fito ce ba ku ji da wani ta kun ci nama sai ta mutu na nama ne sai ta bakin ku nake da zai kun wani a shi wannan magana ku duba ne wacin naman wannan zartan kwa wallahi ba karamin abu ne zai huwa da la'azi mu muna ga hoyin da sauki ne ko to hoyin da la'azi yanzu sai ga
shi ya ke mutum
wannan sai ga mutumin Niger na mani sai ga mutumin Niger yana zagin mutumin Najeriya dan siyasa ya ce bara mu ina ba wanda ke gina mana kawai da labarin labarin eh
da abuka da abuka yanzu a haka ake a haka ake a haka ake to wai kuma ce wai bara'u ne a tsaya Ko wani Manaus.
a nan Nijar ya kai kai harkarka shi ya sa shi To.
sai ba Allah da Allah a je ka dan garma a cikin to wani kwarai kuwa su suna ta a yawan suna dagula ta ƙarfi kuma ai baka kana ji kuma inda abin yake su in sun yi sun sami ribar abin sun ci sun ci an an a ce an tsare su har sun rama to kai ku awa kuma ai ka san haji za a yi misali Allah ba zalimi ba ne ɗauko ɗauko lai- kayanka na kirki za a cika abinci
ko ko zurewa ka ɗauko ko a ɗauko yawan mutum
yo baka ci ba koli kuma an ɗora masa zunubi to wallahi ba zai da zauna.
yake mutane kan To- suna duka to yanzu ya zami irin to yanzu mun gano cutai ina maganin ka a bari a daure Mm. Eh. kana azumi amma wallahi jirgin kan mutuna ne ya zo da muka magana to eh ina kawai ka wuri da ai ta shi akwai yan shimfiɗa albarkacin baki eh ta akwai ɗan cika ne wata aure da Da tsari ce wannan wai kana da ɗan kana da ɗancin ka wani abin da zai dama ka zo ka zo ka zaki iko yawwa eh shi ko mutum ba abin da yake so zamanin yanzu ya zagi iko ko ya zagi mai kuɗi ko zagi malami ka zo yanzu ka zo yanzu abin ko a bar in ta- kana so in kana so ka tara mutane ma yanzu bayani ga ita kama sunan iko kana zagi ai Ko shi da kama dai sunan bayani ga malamai ita kana ba zagi.
su gudu haka yi ko kama sunan masu kuɗi kana zagi su kana muna hukun ba sa ba da zaka ne na lokacin kuɗin kari to irin wannan biyawa shi mutum ne yanzu wannan uku sun maza musu to ai yaro ya zaɓar su
a a a a ida to da ayo ya aiwan nasu kamar ta gawa ya Ina ne?
ya yawan nasu da aka ciki wa ayan gwamnati ya yi bayani kwana kanta Ruwa ya idan ta.
zuri ya kiyaye Shin mi muke yi?
ƙarshe da tsari Yaushe da ruwa muke yi? Yanzu yanzu a yi minti Gawa ta goma sha ana kan ana.
ya zafi